رب العالمين الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين عباد الله انه من الطبيعي حدوث الشقاق والخلاف في بيت الزوجيه فليس هذا بمشكله لأنه أمر طبيعي معروف لا بد من حدوثه ولكن المشكلة تكمن في كيفية الحل ومن هنا تنزلق أقدام كثير من الزوجين فالأصل في الطلاق الهذر وقد يخرج عن الهذر في أحوال فيكون مباحا أو مندوبا أو واجبا أو مكروها وذلك بحسب الظروف والأحوال التي ترافقه عباد الله إن الحياة الزوجية مهما كانت سعيدة لا تخلو من منغصات تكدر صفوها وتذهب بهجتها فلا يقابل ذلك بالطلاق المتسرع فكم من زوج نطق بكلمة الطلاق فأورثته ندما فهي الكلمة التي يحبها الشيطان ويبغضها أهل الإيمان فكلما كان الزواج فكلما كان الزواج يمكن إبقاؤه فإن ذلك أولى من إنهائه فالصبر على إساءة الزوجة سواء كانت إساءة لفظية أو فعلية أولى من الطلاق الذي يؤدي إلى تفكيك الأسرة ربما كان سببا في دمار الأولاد وضياعهم وكذلك الزوجة لعل الصبر من قبلها مع إساءة الزوج يكون أولى من طلب الطلاق الذي يهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد أيها المسلمون لقد كثر الطلاق وانتشر وصار هو الغالب الذي عليه لا ينتصر وذلك لأسباب لعلنا نشير إلى أبرزها في الخطب الآتية وإنما يكثر الطلاق عندما يصير الأزواج لا يغفرون الزلات ولا يقيلون العثرات ولا يسترون العورات ومن ذلك الذي ومن ذا الذي تردى ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد مآيبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر ويقول الله عز من قائل وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم وقد كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم كسائر بيوت الناس يعتريه شيء من الخلاف بين الأزواج ولربما عاتب صلى الله عليه وسلم إحداهن فهاجرها وراجعته تلك وقالت في أمامه ورفعت صوتها أمامه أخرى إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان هو وزوجاته يتجاوزون هذه خلافات بالأدب الشرعي الذي أدبهم الله عز وجل به والحكمة الحسنة فأين نحن من الأدب الذي أدبنا به ربنا تبارك وتعالى قال سبحانه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعرابا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وإن من أهم المعيار الذي لا ينبغي أن ينسى عند الخلاف هو معيار تذكر الفضل فهو أساس في التعامل بين الزوجين قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين bayan haka ‘yan uwa musulmi abinda hudu ba ta yi bayani a kai hudu ban mu ta yi bayani ne akan wato yawaita sake-saken aure da ya yi yawa cikin al'umma mu sani cewa yana daga cikin abu wanda yake na ɗabi'a ba sabon abu ba ne ba abun mamaki ba ne abu ne na ɗabi'a ta ɗan adam da ɗan adam faruwar saɓani da cece kuce da tsatsaniya tsakanin ma'aurata ‘yan uwa musulmi wannan ba matsala ba ne a ce wani saɓani ko wani rishin fahimta ya shigo gidan aure ba matsala ba ne wannan domin saboda lamari ne wanda yake na ɗabi'a inda ɗan adam da ‘yar adam ne za su zauna a gidan auren to ana kyautata masu tsammanin a gaba sai wata rana haka ya faru babban matsala inda take shine matsala tana nan a ƙarƙashin yaya za a warware matsalar idan ta zo rishin iya yanda za rishin sanin yanda za a warware matsalar shine matsalar ba faruwan matsalar bane matsala saboda duk gidan auren da ka sani to ana samun wato cece kuce ana samun tsatsaniya ana samun rashin fahimta amma babbar matsala shine yaya za a yi a warware ta idan ta samu shi yasa sakin aure ya yawaita saboda wanda suka san yanda za a yi su warware matsala in ta faru sun yi kaɗan ‘yan uwa musulmi hanyoyin warware matsala a tsakanin ma'aurata su ne ya kamata wato mu bincika mu nema in ba haka ba wato cewa an ɗaura aure tsakanin wane da wance to kamar an tabbatar ne an tabbatar da cewa za su samu saɓani wata rana domin ba yayyuwa a ci gaba da zama kurum sau da yawa in ka ji ma'aurata suna zaune lahiya mijin yana cewa tun da muke shekara ashirin da takwas babu wani abu da ya taɓa haɗa ni da wanci ita ma tana faɗin haka to akwai matsala in baka sani ba hidin haka ma matsala ne domin yana nihin cewa ba su kiyaye dokokin Allah tsakankaninsu domin yana nufin cewa shi ma'auracin shi mijin malan zuru ne a gidan shi duk abinda za a yi ba ya cewa kala zai shiru a gidan shi duk abinda aka yi daidai ne to kuma irin waɗannan mazajen wuta za su shiga domin Allah ya ɗora ma amana da nauyi kaki ɗauka ka yi waci da ita don haka duk mijin da ba abin alfahari ba ne mutum ya ce shi gidan shi babu matsala domin gidanka bai yi gidan annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam kuma gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi an samu saɓani an samu tsatsaniya an samu rashin fahimta wasu lokuta don haka ƙarya ne wani musulmi ya ce a gidan shi babu komi babu wata matsala ba ƙwarewa ba ce ko sanin rayuwa ko gogewa ko karatu yake sa gidanka ya zauna kurum A'a, daga cikin dalilan da suke sa a zauna kurum gidanka akwai sagale ɓanci da sakin baki da rashin riƙe responsabilitan da Allah ya baka. Wannan yana cikin, amma matukar ka riƙe nauyi da amana wadda Allah ya ɗora ma, to ka sani dole wata rana tsakaninka da iyalinka sai kun kasa fahimtar juna kan wani abu ko ƙarami ko babba. Kuma ba rashin kasa fahimtar juna ba shine matsala. A babban matsalai shine yaya za a yi a warware wannan rashin fahimtar. ya za a yi a magance ta cikin sauƙi ya za a yi matsalai ta wuce labulan ɗaki ma bai da labari balle wani na waje to nan ne ake shan bamban nan ne kwakwale ke amfani da hankali da basira rashin sanin yadda za a yi a warware nan ne wato ake samun talaɓaɓiya da tuntuɓe ‘yan uwa musulmi yana da kyau mu sani cewa asali game da sakin aure haramun ne haramcin shi shine asali amma yana iya hutawa daga haramci a cikin wasu halaye na zamantakewa sai ya kasance ya halitta a wani lokaci wani lokaci ma ya zama mustahabbi ne a sake ta wani lokaci ma ya zama wajibi ne tilas ne a yi saki wani lokaci kuma ya zama makaruhi ne abin kyama ne a yi saki don haka sakin aure yakan iya zama dole yakan iya zama mustahabbi yakan iya zama makaruhi yakan iya zama haramun yakan iya zama halal ‘yan uwa musulmi wannan gwalgwadon wato dalilan da suka biyo tare da saɓanin da aka samu gwalgwadon hukuncin shi sake amma yana da kyau mu sani ‘yan uwa musulmi wato Allah subhanahu wa ta'ala ba ya sarrabuwa aure shaiɗan iblisu da shi da ‘yan uwan shi su ne suke son ɓarkewa aure da rabuwan shi ‘yan uwa musulmi rayuwa ta ma'aurata duk irin jin daɗinsu duk irin fahimtar junansu to ba ta gushewa tattare da ita akwai wasu ‘yan ƙananan kurakurai waɗanda suke zuwa su ɗan gurɓatar da ruwa tatattu na jin daɗin zamantakewar suke iya zuwa wasu lokuta su ɗan tafiyar da kyawun zamantakewar amma sai dai wanda yake da basira daga cikin maza ba zai sanya maganin wannan matsale shine sakin aure ba da gaugawa. a gaugawa wajen sakin aure tana haifar da ɗa mara ido duk irin yadda ranka ya ɓaci duk matakin da ka kai na ɓacin rai da jin ƙuna a cikin zuciyanka to je ka samu ruwan sanyi ka sha ka sami inuwa ka yi zaune ka huce ka yi lissahi idan bayan ka huce ka yi lissahi ka fahimci shakin siyahi sai ka gani wayo yiwuwar zartar da shi amma ba cikin bacin rai bane ake zartar da sakin aure ɗan uwa musulmi mu sani cewa wato mace da namiji mata da miji babu makawa tsakankaninsu sai wasu ababe sun gudana amma gaugawa wajen zartar da rabuwar aure wanda yana cikin kurakurai na wato ma'aurata miji nawa wanda ya gaugawa ya furta kalmar saki amma wannan kalmar ta haifan mai da ladama tsawon rayuwar shi miji nawa wanda ya zartar da saki a gaggauce ƙarshe yana ta neman hanya wadda zai samu a dawo amma hanyar ta kuble ta gagara abin ya ƙiyiwa kwata-kwata don haka a musulunce ba a son namiji ya zamo mai gaugawa wajen zartar da saki duk ma irin yadda kake ganin matsala ta yi girma duk yadda kake hasashen cewa to zamanmu ya zo ƙarshe kakkai gaugawa ilisahi sau dubu kamin ka zartar ‘yan uwa musulmi mu sani cewa kamar da na ambata kalmar saki kalma ce wadda shaidan yake kauna masu imani suke kyama kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shaidan idan ya saki ma'aikatan shi cikin al'umma babu wanda yake jinjina ma yana bashi gala ta yabo da girma kamar wanda ya je ya rabo tsakanin mata da miji wannan yana da girma wannan ba karamin mutum bane wajen shedan saboda shi shedan ya san girman bannan da ta abku in aka ce aure ya rabu ɗan uwa musulmi duk mai hankali wanda ya san ya kamata har abada ba za a je daga bakin shi ba yana ba da shawara a rabu cikin arkaji mutum yana ba da shawara a rabu to akwai tawaya cikin lamarin shi ko da uba ne mahaihi baya bugun gaba da ɗan da ya haifa ko da ɗiyar da ya haifa ya ce kawai rabuwa yake so bai san wani abu na biyu domin saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa sulhu khair shi sulhu alheri ne babu yanda za a yi a ce an kawo wani lokaci ko wata rana wanda sulhu ya rikice ya zama sharri ko ya zama bala'i ɗan uwa musulmi yana da kyau mu sani cewa duk yanda duk irin ƴan shubuhar da za a makalewa gare ta ma'aurata su ci gaba da zaman aure in dai akwai ta to ya fi alheri a kan rabarsu duk shubuhar da za a ɗan rataye a makale a kanta a bar su ci gaba da zamansu to barin ma'aurata su ci gaba da zaman aurensu ya fi alheri har kullum a kan yunƙuri ko ƙoƙarin na raba tsakaninsu ‘yan uwa musulmi iyaye da dama sun yi bugun gaba da ɗiyan da suka haifa amma kuma ƙarshe gaban nasu ya huji uba nawa ya hana ɗiye shi komawa gidan aure ƙarshe ita ta je ta nemi hanyoyin dole sai an koma uba nawa ya hana ɗan shi ci gaba da zama da matar da yake aure amma ƙarshe shi ya je ya saba mashi ya nemi hanyoyin da sai sun koma to shi yasa bahaushe yake cewa ba a shiga tsakanin ma'aurata tsakanin ma'aurata sai Allah ko uba ne da yana da basira in wani rikici ya samu shi bakin shi zai yi nasiha ya yi nasiha ga ɓangarorin guda biyu ya ja masu kunnai amma cewa a rabu ko ɗaukar mataki ba zai bar shi ya zauna ga hannun shi ba domin wani lokaci sai ka ɗauki mataki matai da mijinsu sulhunta tsakaninsu su fahimci juna su koma su ci gaba da zama aure kullum sai sun yi gulmar ka sahai da marici suna jin gada mun bi ma babu wallahi da zu wato ƙarshe kai za ka zama abin zargi wataƙilan kuma shawara ce cikin ƙauna za ka ba ɗanka cikin ƙauna za ka keɓance shi gehe kana kwatanta mai to ina ga wannan yarinya kawai rabuwa ya zama alheri da ita ka ba shi wannan shawara ya rabu da ita ƙarshe su sulhanta ya koma yana gulmarka yana wallahi ni ma hau wannan rabu wai Allah ya sani ba wai dan ina so bane dan baba sun matsa ni ina girma ina mutunci yake kai da kake bugun gaba da cewa kai ne mahaifi yanzu gashi an dawo ana zaman aure kuma an sanya ka kai ne abin zargi kullum in sun tuno da sakin da ya faru tsakaninsu kai ne za su yi ma'alla waje kai ne za su ganin kamar kayi yunkurin ka cutar da su ka ɓata masu zamantakewa ‘yan uwa musulmi wato zaman aure tare da haƙuri na cutarwa da mata take yi ko cutarwa ta magana ko cutarwa ta aiki ya fi alheri akan ƙoƙarin kawo ƙarshen auren ‘yan uwa musulmi mata ta yi haƙuri game da cutarwar da mijinta yake mata ko cutarwa ta magana ko cutarwa a aikace ya fi alheri sau da yawa akan ta yi yunkurin da ba za ta yi haƙurin cutar wannan babar ta kawo ƙarshen zamantake wannan na aure domin haka wani lokaci yana zama sanadiyar tarwacewar fami wani lokaci yana zama sanadiyar lalacewar ɗiya wani lokaci yana zama sanadiyar wato tozarcin wannan 'ya'yan naku sau da yawa in mata da miji ba su tare to ɗa bai cika samun kula ba da tarbiyya irin yadda ya dace saboda haka ko dan ƴaƴanku ce sa wani malami yake cewa yana ba da shawara ga ma'aurata guda biyu ko da wato matsala ta girmama ta kai inda ta kai to su jure su daure ka yi haƙuri matakka ta haɗa ma matsala wadda za ta haifan ma da tansuyan ta kashe ka ya fi alheri a kanka rabu da ita daga ba 'ya'yanka su shiga su zama 'yan daba 'yan tasha ɓarayi masu yawo ga titi ya zama kai ka haiho ɗiyan banza wanda kowa sai ya ɗanɗana kuɗa shi sanadiyar haihu su to gwamma ka yi haƙuri da cutarwa da wulaƙanci wanda matarka za ta yi maka ƙarshe ko da ta haɗa ma tansuyan ka yi sanadiyar kashe ka ka samu shahada watakila haka ke ma mata ki yi haƙuri game da matsalolin mijinki watakila in za a yi kwamfare tsakanin matsalolin nashi da matsalolin da za su yi biyo bayan na rabuwa abin da zai same ki bayan rabuwa abin da zai sahe shi bayan rabuwa abin da zai shahi ƴaƴan nan bayan rabuwa tana yi wa ya zamanto girman matsalolin na haka ya lullumka akan ke matsalolin da kike ganin ba za ki iya jure musu ba da haka musamman ma mata idan ya zama tsakani akwai ‘ya'ya haƙuri ake jurewa ake da cutarwa kawo da kai ake yi duk irin cutarwar da za ta ma akwai wahala ku shekar biyu tana cutar da kai don haka wata rana abin zai zama tarihi idan ba ta kyautata ba akwai yiwuwar kana ƙasa za ta ɗora kuka da hawayenta tana tuno ƙuncin da ta tura ka cikin shi idan kai ne baka kyautata ba akwai yiwuwar wata rana tana ƙasa kai za ka ɗora tuno gallazawar da ka ɗora yi mata yau ga ta Allah ya karɓi ranta ta yi haƙuri da kai ta kai da kanka za ka ba da labari wallahi ka ce wance Allah ya zuba mata haƙuri musamman gwaninta Allah da hikimar Allah bai cika barin azzalimi ba ya sha bai cika bari ba in kana ganin matarka tana da ɗimbin haƙuri sai kana amfani da haƙurinta kana ta ƙara gallaza mata kana ta ƙara cutar da ita kana ta ƙara ƙuntata mata wallahi cikin hikimar Allah in ya ga dama sai ya karɓi ranta da wuri don ta huta ta tafi aljanna kai kuma sai Allah ya haɗa ka da wata sumbukan duniya lokacin kowace safiya sai ka yi ‘yan kwalla kana Allah ya ji ƙanjin mala a shi haka take wallahi tana da haƙuri kullum sai ka yi kwalla sai Allah ya haɗa kan da wanda baka iya rabuwa da ita wasu dalilai su zo su hana ba za ka rabu da ita ba kuma ta yi ta gallaza ma tun nan duniya ka girbi shibkakka ka ɗanɗani sakamakon aikinka haka ita ma ɓangaren mata in kika ƙuntata ma mijinki kika yi ta wahalar da shi shi kuma yana haƙuri da ke wataƙilan saboda karɗiyan shi tozarta wataƙilan saboda wani abu da yake kallo ko kuma baya son rabuwa da ke kin fahimci haka sai kika yi ta amfani da wannan damai kina ƙuntata mashi kina gallada mashi kina cutar da shi kina tada mai hayaƙi a cikin gida to akwai yiwuwar Allah saka mai tun a duniya sai Allah karɓi shi da wuri don ya je ya karɓi sakamakon wannan haƙurin nashi ya tafi aljanna ke kuma Allah haɗa ki da wani in kuma Allah ga dama sai ya barki ba auren dan ki gano cewa ashe wannan auren da kike renawa kullum sai kin yi tilawa a sake ki so dubu in dai an haihu ga uwa kullum sai kin maimaita haka ashe wannan auren akwai alkhairori akwai rihin asiri karkashin shi shi yasa 'yan uwa musulmi har kullum abinda aka hiso ga musulmi cikin zamantakewa aure shine sahihi ta haƙuri da juna akan hihi ta rabuwa domin rabuwan nan takan iya zama sanadiyar wato hallakar da tsirrai da 'ya'ya. ‘Yan uwa musulmi, sakin aure ya yawaita a cikin wannan lokaci namu, sakin aure ya fantsama cikin al'umma, ya zama shi ne yake da rinjayi, an kasa yin rinjayi a kan shi. Wannan kuma akwai dalilai da dama, wanda in za a dano menene dalilan da suka sanya sakin aure ya yawaita, to za mu ji dalilin ba ɗaya ba ne ko biyu. dalilai ne masu yawa kuma inda za a ci gaba da zano su kowa zai cincina shi a ciki ‘yan uwa musulmi akwai yiwuwar a hudubobin da za su zo in Allah ya so mu zana wasu daga cikin dalilan saboda dalilan za su iya hamara ɗari amma za mu zana wasu waɗanda suke masu mahimmanci waɗanda kuma su ne suka fi shahara wajen kashe auratayya a cikin zamantakewa mu ta al'ummar ‘yan uwa musulmi ana samun wato mutuwar aure ta yawaita a lokacin da aka samu ma'aurata suna da ƙaramcin haƙuri a lokacin da aka samu ma'aurata babu yahuwa tsakaninsu kowa kawai ‘yan teran shi haƙƙin shi ya sani kuma so yake sai an tsare mai haƙƙin shi shi bai san haƙƙin wani ba shi ya sani kamar irin rayuwar mu ta yanzu wanda za ga mutum ya ma yi karatun durwa amma kullum shi abin da ya sani durwa ta ‘yan an taɓa shi shi bai san durwa ba ta kiyaye haƙƙoƙin za ga ya yi nisa watakila wato profesor ne a ɓangaren karatun durwa amma kullum sai ce ni na san haƙoƙina to in ka san haƙoƙinka me yasa baka san na mutane ba ai ba na kai kamata ka kiyayewa ba kamata kai naka su zama masu sauki ka san su kuma ka san halayyar mutane kamata ka hi tsare haƙoƙin mutane sama ga yanda kake nema a tsare naka ƴan uwa musulmi sau da yawa idan ya zama tsakanin ma'aurata babu yahuwa babu wani yahuwa kowa bai yarda ba mata bata yarda ba miji yana iya yin laifi ta yahi miji bai yarda ba mata ta iya yi mashi ba daidai ba ya yahi a kowa jira yake sai an cika mai haƙƙin shi ɗari bisa ɗari to wannan yana cikin manya-manyan dalilan da suke sanya a wato zamantakewa na aure ya gagara idan ya zamana mata da miji babu rihin asiri tsakaninsu ya aka ce rihin asiri kalma ce mai faɗi kuma yana cikin ginshiƙai manya waɗanda suke riƙe zamantakewa na aure ya zamo za ka ruha ma matarka asiri ya zamanto za ta ruha maka asiri in ta ga wani abu na kuskure daga gare ka ba za ta je ta gaya ma mahaifanta ba ta gaya ma abokanta ta gaya ma 'yan unguwarsu ko mahaifa sai in abu ya cittare ne ake kai musu saboda shi mahaifi kullum yana ƙaunar ɗanshi kuma bai son matsala da kin zo kina faɗawa mahaihinki ko mahaihinki cewa kaza yana faruwa tun suna baki haƙuri suna ki yi haƙuri ki to har za su kai wata rana su fara ɗaukar matakai sai ki tusa masu ƙyamar na'am wa alaikum salam ba ta zama kuma tana biyar maza to wannan wato mustahabbi ne a sagita dama na ambata cewa akwai waɗanda suke sakin su mustahabbai ne ko kaga misali guda ya zo don waccan da ya zama na tana biyar maza kuma ba ta zama gidanta to wannan gaskiya an so musulmi in dai musulmin kirki ne kuma mai kiyaye dokokin Allah shi ba kamar ta yake ba to yi kokari ya rabu da ita shi kuma wannan rabuwa dama rabuwa kullum ba tana nihin an katsa auren ba gaba ɗaya tana yawa ƙarƙashin rabuwai za ta ɗan yi la'asar ta ɗan yi sanyi ta ɗan gano kurakuranta ta gyara kaga sai a zo a ci gaba da zama tana yiwa kuma ta kahe kai akan wannan matsala ba ta rabuwa da ita shikenan wa in ya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati idan suka rarrabu sai Allah ya wadatar da kowanne daga cikin yalwan shi yana cikin zuciya mai kyau ta musulmi ba ka rabuwa da mace ka dora fatan kada Allah sa ta yi aure wannan ya nuna kai mutumin banza ne akwai matsala a zuciyanka mace ta kirki ba ta rabuwa da namiji ta dora fatan Allah sa kan macen da ta aure shi wannan nuna ke macen banza ce ba ki da kirki mutanen kirki in suka saki mace matsala ta kai ba su iya zama da ita to cikin fatan da suke mata su ce muna maki fatan Allah buɗa maki daga cikin ƙohohin shi masu yalwa ya haɗa ki da wanda ya dace da ki da haka haka nan ne ana yiwa idan kai ka kasa zama da ita to wani shi irin wannan mara zaman ma ta dacewa da shi saboda shi ma mara zama ne game akwai namijin da inda ya matar shi za ta lizimci zaman gida shi matsala ne ko ku san da akwai su ba faɗa ma za da take kullum gida kullum gida ba ki hita saboda yan san tana ɗan hita tana ba shi dama yana shigowa da wasu don haka da ya takaice ‘yan uwa musulmi mu sani cewa yana daga cikin dalilan da suka sa rabuwa aure ta yawaita saboda yanzu riƙe sirri ya yi ƙaramci duk abin da ya gudana ko ƙarami ko babba musamman tare da wayoyin salulan nan yanzu mata za ta ɗauki waya ta kira mammata ta gaya mata ta kira baban ta gaya mashi ta kira abokanta ta gaya masu ta kira makwabta ta gaya masu wata 'yan matsala 'yan guntuwa wadda duk mai hankali ya san akwai irin wannan cikin zamantakewa aure to hidda matsaloli abin da yake faruwa tsakaninka da matarka kana haɗe shi a majalisin da kake zama ko kuma kana samun wasu mutane ɗaiɗaiku wanda kullum kana labarta masu to wannan hanya ce ka kama mai kyau wadda take gaugawa kashe aure tana cikin hanyoyi masu kyau wanda dandanan sun rumbuce aure ya mutu duk lokacin da ya zauna matar da ka aure matar da ka auro ita ma haka halinta yake zuwa take tana ba da labarin abin da yake gudana ko abinci kuka ci tare sai ta haɗi wato motsi kaɗan za ta kai labari za ta faɗi wallahi duk ma'auratan da ya zama na abin da yake tsakaninsu huta yake waje ana samun labaran shi to wallahi wannan yana cikin manya-manyan hanyoyi wanda wannan auren ba zai yi karko ba tun da kau yana hita akai akai yanzu Allah zai kawo wani shi ɗan ƙwararre wanda zai ba da shawara yadda zai a ɓarke wannan auren saboda haka yana cikin abin da ke sirranta aure ya zama akwai sutura tsakanin ma'auraci da ma'aurata ba kan banza ba Allah ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahun in kana son ka san fasara hunna libasun lakum ka je in an tashi daga juma'a yanzu in ka koma gida bayan ka ci abinci ka sha ruwa ka yi zaune ka dan yi tunani da Allah ya ce matan ku su sutura ne a gare ku tuhahi ne a gare ku kuma sutura ne tuhahi a gare su me ake nihi da haka nan ka kalli suturan ka tuhahin ka dami dami take maka da wani amfani da wani amfani suturan ka yake maka to duk wannan amfanin da ka sani kaf ɗebo shi a za cikin zamantakewa ku da aure kamar yadda suturarka kayanka ba su bari ka kunyata to haka nan ne bai kamata ba matarka ta bari ka kunyata in dai ta karɓa sunan mata ko da ba ka da komi ba a ci komi ba to ita ba za ta hudda wannan labarin boja na cewa babu komi ba a ci komi ba in ka ta hudda to akwai na ƙasu ba ta ida zama libasun ba ko kuma libasun ne amma barkakke ko kasan cikin kaya ma akwai barkakku to akwai wanda shi matar shi sutura ce amma barkakkar sutura domin tana bari a ga koha wani lokaci sannan yadda kaga cewa wato don haka dai a takaice ka'in dawo can ‘yan uwa musulmi zamantakewa ta aure tana buƙatar sirrantawa da rihin asiri ka ruwa matarka asiri ‘yar adam ce tana iya yin kurakure amma ka bar yayatawa ka bar faɗa ma abokanka ka bar zuwa kana faɗa ma uwayenka sai in ta kama dole shi kuma in ta kama dole an kai makura ta ƙarshe lokacin sai a je dama babu masu girma wanda za su iya baka shawara mai kyau idan an kai ƙarshe dole sai ka nemi shawara sama ga uwaye domin a ƙa'ida iyaye ba za su so auren ɗansu ko ɗaya su samu matsala ba sai kuma idan akwai wani sila na wani abin duniya shi wannan ana iya yana iya yiwa a takaice ƴan uwa musulmi ya kamata ma'aurata su zamo masu yahi ma junansu masu gafarta kurakurai masu yi ma juna uzuri masu ruha ma juna asiri babu wani ɗan adam wanda baya da laihi bal wanda ma kurakuran shi suka zama ‘yan kaɗan shi ne cikakke mai kyau. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, kar mai imani namiji ya ƙyamanci matar shi mai imani saboda wani kuskure. Idan yana ƙyamar wasu kurakuranta, ya gano tana da matsaloli guda shidda, to ya kamata kuma ya tuno alheranta guda ɗari. Idan ya ƙyamanci wani laihi nata, to ya kamata ya ƙaunaci wasu laihuhukan. ‘Yan uwa musulmi, yana daga cikin abin da wato shari'ar musulunci ta karantar da mu a ɓangaren zamantakewa ta aure cewa annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da matsayin shi da girman shi da wayan shi da hikimar shi da ilimin shi da basiran shi amma tare da haka cikin wato gidan auren shi an samu wato rashin fahimta an samu sabani so da yawa ma wani lokaci manzan Allah zai zargi wata daga cikin matan shi ya mata faɗa wasu lokuta zai ƙaurace ma wata daga cikin matan shi wasu lokuta ana samun wadda za ta ɗora tamtamnawa da shi yana faɗi tana faɗi wasu lokuta ana samun wadda tana ɗaga murya sama ga muryar shi tare da cewa wannan aya ma ta sabaka ta ce la tarfa'u aswatakum ku fawqa sautin nabi amma wannan matsalolin da suke shigowa yaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da matan shi yaya suka yi suka magance sun magance wannan matsalolin da ladabi daga cikin ladubba na shari'ar musulunci wadda ta karantar sun magance wannan matsalolin da hikimomi sun magance wannan matsalolin ta hanya mai kyau to ƴan uwa musulmi mu a yanzu me yasa magance irin waɗannan matsalolin yake gagara idan dai mutum zai yi aure yana cikin abin da ya kamata ya sa a lissafin shi cewa dole sai an samu matsala wata rana babu wata kauna wadda za ta sha makance in kaunar ta yi yawa ma ta fi kawo matsala duk lokacin da yau tsakaninka da matarka akwai kauna ta gaskiya to su makaunata na gaskiya kullum kamar yadda wasu masu bincike suka ce yana cikin sirrin ma zaƙin soyayyar nasu shine zargin juna kullum da haka 'yan uwa musulmi a alƙur'ani mai girma ya ladabtar da mu ladabi mai kyau daga cikin ladabin da alƙur'ani ya ɗora mu a kai wajen magance rigingimu a cikin gidajen aure Allah yana faɗi a suratun nisa wa inni mar'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair Allah ya ce idan wata mata tana jin tsoron ta samu matsala ko rushin fahimta da mijinta to babu laihi gare su ta nemi ta zauna da mijin nata su sulhunta kenan sulhuntawa da tattaunawa tsakanin mata da miji sulhuntawa da take cike da girmamawa da mutunta juna sulhuntawa da za ta kawar da kai game da kawo labaran baya wannan ana samun nasara a cikinta matukar sun zauna Allah sai ya ce wa sulhu khair amma wato shi sulhu alheri ne sai Allah ya faɗi abin da yake hana sulhun shine kowa so yake sai an tsare mai haƙƙin shi ɗari bisa ɗari ai ba sulhu ka zo ba kenan ba ka zowa ka zauna sulhu sai ka ce to ni dai na yarda ai sulhu amma haƙƙi na ɗari bisa ɗari sai an tsare shi ƙarya ce kake baka yarda ai sulhu ba domin da Allah ya faɗi sulhu sai ya ce wa uhdiratil anfusush shuh kowa yana son haƙƙin shi yanda zukata suke son kowa yana rowa da haƙƙin da ya shahi nashi to wannan shine babban katutu da babban matsala wadda take hana a sulhunta amma matakar da gaske ne ana son a sulhunta in hakkin ka ɗari ne sai ka yi haƙuri da kaso talatin ka karɓi saba'in shi ma wannan nashi ɗari ne ya haƙuri da kaso talatin shi nan sai a zo a haɗu a sulhunta a daidaito amma idan kowa ya ce nashi yana nan to kenan ba a yi zaman sulhu ba ɗan uwa musulmi yana cikin babban ginshiki babban tushe wanda yake inganta zamantakewa ta aure wanda ko da saɓani ya shigo tsakanin ma'aurata bai kamata ba a ce suna mancewa da shi shi ne abin da Allah ya faɗi ya ce wala tansa wulfadula bainaku kar ku mance da falalar ta shiga tsakaninku kar ku mance cewa alheri ne ya haɗa ku ba sharri ba kar ku mance da wannan alherin kar ka mance da lokacin da kana nema a kama ma da addu'a kana neman ka yi kamun kafa da duk wani wanda yake makusancinta don ka samu a baka ita kar ka mance da wannan ita ma kar ta mance da lokacin da take ta addu'a tana roƙon Allah tana neman taimakon mutane wajen a kama mata tana farin ciki cewa an sanya rana za a ƙulla tsakaninku to wannan falala ce alheri ne mai hankali baya mance shi kuma zamantakewa ta aure akwai wahala a ce akwai zaman auren da babu alheri kwata-kwata cikin shi to alherin nan ba a san amince shi ko da wani abu na saɓani ya bujiro to su ake a yawaita tuno alkhairai sai a manta alkhairan sai su goge wannan saɓanin sai a ba shaidan kumiya abin da yake son a cimma sai ya ki tabbatuwa muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki ya ɗaukaka musulunci akan kafirci ya kaskantar da kafirci a duk inda yake a duniya muna roƙon Allah ya zaunar da al'umman musulmi lahiya a ƙasashensu a garuruwansu a gidajensu na aure duk musulmin da Allah ta'ala ya azurta ta shi da aure Allah ta'ala ya sanya fahimta da zaman lahiya a cikin auratayyarsu. Duk musulmin da yake neman aure bai samu ba, muna roƙon Allah ta'ala ya azurta shi da aure mai albarka, Allah ta'ala ya tsare ‘ya'yan musulmi baki ɗaya maza da mata, muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara kwararo da alkhairori da albarkoki a cikin wato ƙasar mu ta Nijar da sauran ƙasashen al'umman musulmi, muna roƙon Allah ya janye fitintunu da rigingimu da matsaloli a cikin ƙasar mu ta Nijar da sauran ƙasashen al'umman musulmi, muna roƙon Allah duk mutumin da yake yunkurin ta da bala'i ko sharri ko fitina a cikin ƙasar mu ta Nijar. ko a cikin sauran ƙasashenmu na musulmi ya Allah kakka ba shi sa'a Allah ta'ala ka kwaɓe hannun shi game da tsare-tsaren shi Allah ka sa ƙulle-ƙullen shi da makirce-makircen shi su koma a kan shi ya Allah muna roƙon ka ƙara tabbatar da zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasanmu ta Nijar da sauran ƙasashen al'umman musulmi ya Allah muna roƙon ka ka kwararo alkhairai da albarkoki a cikin wannan ƙasa tamu wannan damuna da take tunkarawa ubangiji Allah ta'ala ya kawo ta lahiya kuma ya sa ta zamo damuna wadda take cike da albarkoki da alkhairori wadda take cike da arziki da abincin mutane da dabbobi wala haula wala quwwata illa billahi mu da sallah